الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تدام تاشي درسي نقوم شابيو أتشن كراتم من الصحيح مسلم يو كان وتا شابيو غوتا جماد الأولى هجرة دبو دريه دلاتين دبقوي كما عشرين دقيقة غوتا بيو دبو بيو دقوم شاشدا a gidayar miladiya za mu tashi babu dalili ala anna man mata ala tauhidi da halal janna babban
باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن بني عن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حمام عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه na'am yace babu dalili ala anna man mata ala tauhidi dakhala aljannati qat'an babin dalilin da yake tabbatar da cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna qat'an a yanke wato wannan dalili ne qat'i a ba ba- wannan qat'an kada ya zamanto wato alqat'u shine alladhi la yahtamilu an-naqir wato dari bisa dari alqat'a adh-dhannu kuwa shine wanda yake shine rajih amma akwai ihtimalin cewa abin ba haka ba ne to wannan yana daga cikin wato ka'ida muhimmiya a cikin addinin musulunci shine cewar a duk wanda ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna qat'an ala kulli hal ba zai dawo- ba zai dawoma a wuta ba idan ya zamanto fa in kana saliman min al-ma'asi in ya zamanto cewa ya kubuta daga sabo kasagir kamar yaro wal majnun kamar mahaukaci wallazi tasalla jununuhu bil bulu da wanda ya haukace har ya balaga har balaga haukansa ya- ya dace da balagarsa wata ibu taubatan sahihatan min shirk da wanda ya tuba ingantacciyar tuba daga shirka ko wani ko wani shirka daga cikin sabo idan bai sake wani saban ba bayan mutuwa bayan tuban nasa har ya mutu da kuma wanda Allah ya masa tawfiki yanda bai zam- bai samu ibtila'i da saban Allah ba aslan to waɗannan gabaki ɗaya za su shiga cikin aljanna ba za su shiga wuta ba aslan sai dai kawai abinda ake ce mata hillatul qasam shine wa in alwurud wa in minkum illa wariduha to shi kuma a bisa sahihin magana ma'anar wurud din wannan shine ketare sirat tunda a doran jahannama yake amma wanda ya kasance ya aikata sabo mai mai girma kabira ya mutu bai tuba ba to wannan yana cikin nufin yana cikin mashi'ar Allah in Allah ya so ya musu afuwa sannan ya shigar da shi aljanna ko kuma ya shigar da shi aljanna tun daga farko a ya sanya shi kamar tare da wa'ancan sam Allah ya ki masa azaba duk da kabira din da yayi in kuma Allah ya so ya masa azaba gwargwadon irin yadda Allah ya nufa zai masa azaba sannan ya shigar da shi aljanna amma ba zai dawoma a cikin wuta ba duk wanda ya mutu akan tauhidi ba zai dawoma a wuta ba ko da ya aikata ayyukan sabo duk irin abin da ya aikata kamar yadda duk wanda ya mutu a cikin kafirci ba zai shiga aljanna ba duk irin ayyukan kirki da ya aikata wannan shine a taikaice shine gundarin abin da aqidan ahlus sunna take akan wannan matsala ta alwa'd wal wa'id wanda ke da muhimmanci akan ta dukkan hadisai da suka zo za ka rinka auna su abin da sake nan kaga malamai sukan yi tawilin waɗansu hadisai wanda yake zahirin su ya saba wannan ka'ida wannan kuma ka'ida ce wadda take ba dalili ɗaya ba ba biyu bai tabbatar da ita bal dalilai da yawa a cikin alkur'ani da sunna to daga ciki abin da ya zo a wannan babin shine zai tabbatar da wa'annan dalilan alaikum salam nan nan a yadda gina babu shaye babu mallaki Allah da iman wa huwa ghayra shaki babu man laqiya Allah bil iman wa huwa ghayru shakir fihi da sanin jannatu haramun ala an-nar wannan gaskiya a wannan dai nuskar da take wajena ta ce ta nawawi sharhin nawawi to saboda haka wannan watakila daga cikin waɗansu shuru ne a na ba wanda yake akwai nuska ta wadda nake da ita ta fu'ad abdulbaki ba wanda yake da nuska yawa wannan magani a nawa sharhin nawawi ne eh nawawi ne a a ta fu'ad ba wanda aka rubuta fu'ad abdul baqi a farkon tasu a a tarqim din ne kawai na fu'ad abdul baqi ba nusar fu'ad abdul baqi bace tarqim din ne tarkim ne wannan tarqim ne kawai tarqim ne tarqim daban nuskarsa daban nuskarsa daban ran da muke karatun farko na fitar da wannan nuskar kuma ina jin cikin cikin kwashin tafai ta shiga wani wajen ban sa shiga ta ba juz'in farko mai wadda take mai juz'i biyar A- wannan dai shine na wannan eh shi ma- shi ma sai mai tarqim din ne Mm. ba komai muƙayyade wannan za a duba insha Allah a sauran nusa hadan amma dai wannan tad- tabwibun nawawi shine wannan Ah, shi abu awana ya sa shi a cikin hadisan da muka karanta a wancan babin shine ah, babin da yace ah, yaya unwanin babin wajen abu awana yawa babu bayanin al'amali wal fara'idin lati idha addaha bil qawli wal amal dakhala al janna wad dalilu ala annahu la yanfa'uhu al iqraru hatta yastayqina bihi hatta yastayqina bihi qalbuhu wa yuridu bihi wajha Allah azza wa jalla ah, bima yahrumu bihi ala an-nar wa shine wannan tabwibin abu awana wanda ya yi ma muslim mustakharaj saboda haka kamar yadda muke cewa waɗannan tabwib da malamai suke yi ishihadin su ne tun da shi muslim bai yi tabwibi ba la'alla waɗansu waɗanda suka yi akan waɗannan nusa haɗin sun yi itimadi da tabwibin waɗansu daga cikin shurrahu daban ah, wanda daga ciki akwai kamar yadda muka ce akwai su ubbi da almaziri da alqadi iyad na wannan abubakar قال ابو بكر حدثنا ko ibnu ulayya kaga wannan a cikin wannan riwayar akwai bayanin al-muhmal bayanin muhmal inda aka ce ibrahim isma'il ibn ibrahim wannan muhmal ne duk da an faɗi sunansa da sunan mahaifinsa amma isma'il ibn ibrahim suna da yawa kamar aka ce ibn ulayya to an bayyana shi ana nufin isma'il ibn ibrahim ibn ulayya to wannan shine abin da ake cewa bayanul muhmal Ah, al-walid ibn muslim a cikin isnadin walid ibn muslim guda biyu ne daga cikin wanda suke riwaya a cikin sahihaini wannan shi kuma wannan kana ganin sa ka san mutaqaddimi dan yana riwaya daga tabi'i humran tabi'i ne saboda haka ka san can ne sai shi ko wancan wa- ɗaya walid ibn muslim din shi yana daga tabakar wato ah, yana daga tabakar wanda da- daga tabakar malaman imamu ahmad Uh, to akwai walid ibn shi wannan shine walid ibn muslim al-ambari al-basri shi kuma wancan shine walid ibn muslim ad-dimashqi al-qurashi maulahum shine mai tadlis mai tadlis taswiya mai tadlis da taswiya shi ko wannan fiqa ne baya tadlis a a- shi wannan yana ta- a- a wajen- yana tabaka ta biyar wancan yana tabaka ta takwas saboda kaga akwai tabaka har guda uku tsakanin su humran humran shine maulan sayyidina usman Hum- humran ibn aban maula usman ana ce masa ibn aban ana ce masa ibn abba قال قال رسول أن عثمان شين ابن عفان رضي الله عنه أنا شيم أنا مسألة أبي ذو النورين سبود أوران سدماتا أبينا النبي صلى الله عليه وسلم دي kaga shi yasa ma wajen Walid ibn Muslim dinnan Imam an-Nawawi yake cewa وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء بالوليد ابن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي أبي العباس صاحب الأوزاعي ولا يشتبه ذلك على العلماء به فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية كما ذكرنا وفي الطبقة فإن الأول أقدم طبقة وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة فإن الثاني متميز بذلك كله na'am yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya mutu hali yana sanin cewa la ilaha illa Allah zai shiga aljanna a wannan alqadi iyad yace a cikin wannan ikhtalafa nasu fi man asallaha min ahli shahadatain malamai sun yi sabani akan wanda ya saba ma Allah daga cikin masu daga cikin musulmi wanda suka yi nutuki da shahadatain faqalat murji'a al-murji'a firqa ce daga cikin firaq masu irja'in al'amal sashi an kai imani ba sai kai aiki ba suka ce la tadurruhu al-ma'siyatu ma'al iman saban da duk mutum yayi inda yana da imani ba za ta ba sabo ba zai cuce shi ba wa qalatil khawarij khawarijawa suka ce taburruhu wa yakfuru biha sabo yana cutar da shi kuma ma yana kafirta shi wa qalatil mu'tazila yukhalladu fi an-nar idha kana ma'siyatuhu kabira za a dawamar da shi a cikin wuta idan saban nasa yana daga cikin kaba'irud dhunub wala yusafu bi annahu mu'minun wala kafir za a ce mumini ba ba za a ce kafiri ba wa yusufu bi annahu fasiq sai a ce masa fasiki fi manzila bainal manzilatayn wa qalat al ash'ariyya ash'ariyya suka ce bal huwa mu'min wa in lam yughfar lahu wa udhiba fala budda min ikhrajihi min an-nar wa idkhalihi al-janna shine abinda muka faɗa kaulin ash'ariyya nan ya dace da abinda wato sahabbai wato masu riko da mazhabar salaf suke akai wannan hadisin hujja ne akan khawarijawa da mu'tazila amma su ka murji'a idan suka kafa hujja da zahirin hadisin sai mu ce wannan hadisin ana daukan sa ne akan cewar an gafarta masa ko kuma an fitar da shi daga cikin wuta da ceto sannan aka shigar da shi aljanna saboda haka ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam da halal janna ai da halaha ba da mujazatihi bil azab a'a duk wanda yace la ilaha illallah aka ce da halal janna ma'ana bayan an yi masa mujazati da azaba shine imma ai masa azaba wa imma a yafe masa wa imma ai masa shafa'a ma'ana da halal janna ai a ƙarshen al'amarinsa dai da halal janna zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa sau da amma dai ma'ana duk wanda yake ya ce la'ilaha illallah da halal janna a yi fi haƙirin mafa kan ba zai shiga aljanna ma'anarsa kenan to amma zai shiga aljanna daga farkon farawa daga farko zai shiga aljanna tare da masu shiganta daga farko to wannan bayanin bai zo a cikin wannan hadisin ba sai a duba sauran abubuwa to shine ake cewa sai an duba an ga me matsayin sa dangane da sabo da yayi idan Allah ya yafe masa shikenan in Allah ya karbi ceton da aka yi masa shikenan in kuma Allah ya masa azaba to gwargwadon abinda Allah ya so daga karshe zai shiga cikin aljanna na'am
محمد بن ابي بكر بن الدبي
na'am قال حدثنا بشير بن محمد na'am قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد ابي بكر قال
walid abi bishir dinnan shine dai walid ibn muslim din walid ibn muslim ibn hisham al-ambari kunyarsa abu bishir na'am قال سمعت عمر يقول na'am سمعت عثمان يقول na'am سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم kun ga wannan hadisin ya ta- wannan isnadin yayi tamyizi da wato as-sama mus- musalsal Mm, kaga wali da ce sami'tu humran humran ya ce sami'tu uthman uthman ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na'am mithlahu sawa misal kwatankwacin wannan hadisin daidai wa daida
قال قال حدثنا ابو بكر بن المنكدر وهو ابي بكر wannan ismuhu kunyatuhu abubakar ismuhu kunyatuhu na'am
قال حدثني ابو بكر abu nadr shine al-hashim ibn al-qasim هاشم بن ناصر na'am قال حدثنا ابو بكر الشيبي ubaidillah ibn abdurrahman al-ashja'i عن مالك بن malik ibn Ghu- ibn mughwal al-bajali na'am عن ملحق بن مصري na'am daga talhat ibn al-musarrif عن ابي صالح shine sa- a- a- a- as-samman dakwan as-samman az-zayyat عن ابي هريره daga abu huraira قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin ai fi safar a wata tafiya قال فنفذت ازواج القوم sai guzurin mutane ya kare قال حتى هم بنحو بعض حمرائهم har sai da yayi wato niyyar wato a, ya soke waɗansu daga cikin tagoyinsu قال فقال عمر sai umar ya ce يا رسول الله ya rasulallah لو جمعت ما بقي- لو جمعت ما بقي من ازواج القوم da za ka tara abin da ya saura daga cikin wato guzurin mutane فدعوت الله عليها kai addu'a akan a- wannan abincin قال فعلت
sai ya yi قال فجاء بالقرى
bulburri buburrihi ma'abucin burru ma'abucin wato hatsi shine a a- ma'abucin alkama bur nau'i ne na alkama ya zo da hatsi- da- da wato alkamarsa ma'abucin dabino ya zo da dabinansa قال قال mujahid a cikin riwayarsa ya ce يظن ولا تجمع a- wato a- akwai a- a- mujahid yana cikin isnadin wannan hadisin qala mujahid a- a- a- wal jam'u a- qala mujahid huwa talha ibn al-musarrif talha ibn al-musarrif wato laqabin sa ne qala al hafiz abdul ghani ibn sa'id al-misri wallahu a'lam na'am wa dhunnawati binawa da kuma ma'abucin kwallon dabino yazo da kwallon dabinansa قلت وما كانوا يصنعون بالنار sai na ce me suke yi da annawa wato abu sale ya ce ma a, abu huraira kenan me suke yi da kwallon dabino قال كانوا يصومون ya musunahu ya ce suna tsotsarsa ويشربون عليه sai su sha ruwa a kai قال فدعا saboda tsananin yunwa kwallo sai a rinka tsotsa Mm. saboda yunwa sai a ji sai- sai wato abin nan maganin yunwa ne a kwakwalwa kwakwalwa sai ta dauka ci abinci take ci Mm. na'am قال فدعا عليها annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi addu'a akan wannan abincin حتى ولا القوم أزولتهم har sai da mutane suka cika wato bura- wato jakunkunan a wato guzurinsu قال فقال إن ذلك a lokacin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
أشهد أن لا إله إلا الله na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa ni manzon Allah ne
لا يلقى الله به معه la yalqallaha لا يلقى الله به معه babu wani bawa da zai hadu da Allah غير da waɗannan kalmomi guda waɗannan shaida guda biyu ghaira shakin fihima ba yana mai shakka a cikin su ba face ya shiga aljanna kun ga da ma'anan ha- shine wato ha- a- da ma'anan hadithin Usman to a cikin wannan hadith din akwai wato mashru'iyyar dalili akan masu tafiya su har hada wato guzurin su su raba daidai wa daida su dauki nauyin juna wannan shine asasin inshorar musulunci asasin inshorar musulunci kenan da ake takaful da ake cewa Eh, kowa saboda gudun masifa kowa ya kawo kuɗi a har hada idan musiba ta fa wannan kudin a rinka juya su suna hayayyafa suna karuwa in musiba ta fada ma daya a dauka a ba a dauka a baki a yi masa maganin musibar wanda shi kuma basifa ta fa- bata fada masa ba abinda ya bayar ya bayar fi sabilillah dama zai yi niyyar tabarru'i zai yi niyyar tabarru shi yasa a- za- al'aqad agadu tabarru ne Eh, ba kamar na inshorar kafirai ba da suke ciniki ne eh wannan shi yasa ai dama babban dali- babban bambanci tsakanin inshorar musulunci da inshorar da ba ta musulunci ba inshorar musulunci mutum zai shiga da niyyar tabarru'i akadi ne na tabarru kusan akadin tabarru'i jihala ta halitta za ka iya cewa mutum ka ba bashi abinda ka ce ka bashi da abinda ke cikin jakan nan amma ba za ka ce ka sai abinda ke cikin jakan nan ba amma za ka yi cewa na abinda ke cikin jakan nan na baka in ya buɗa ya ga dusa ce ya ce to alhamdulillah ala dusa Eh, na'am in saye ne ya zama garar babu garar a cikin tabarro na'am cikin wannan yarjejeniyar kamar misali ɗaya daga cikin wanda yake ba da ya ba da cikin mawata ya Allah ya ɗauki ranshi akwai ofinin cewa za a iya samu iya ya riga ya bayar
tsawon ya riga ya bayar fi sabilillah sai dai idan wato akwai ittifaki akan cewar idan abubuwan da aka hada tunda za a yi kasuwanci da su arzikin ya haɓaka kuma ya zamanto musibu da suka suka samu mutane an bibbiya ga sauran kuɗi da aka samu yayi rara aka yi ittifaki cewa an samu wannan rarar za a zo a raba wa mutane to na za a yi ba magadansa eh shine yadda ake yi da surplus na'am eh a, ba za a ce shareholder ba dan su wannan a, wato a, wato a, cooperative insurance shine yake da shareholders Mm, wannan ku kamfani ne yake yi Mm. amma na cooperative insurance su wanda suka tattara su ne za su zaɓi ma'aikata abin nasu ne tunda kudin nasu ne su ko wannan na takaful in aka tara kudin sai a ba ma kamfani kamfani shi zai kula da haɓaka da da jujjuya kudin da idan musibar ta samu ya biya wanda abin ya same shi in an samu ƙari sannan ya zo ya ci- ya ga yadda zai yi da ƙarin zai raba musu ne ko kuma shi ma zai ɗauke kaso nasa tunda aiki yake na juya kudin da kuma ɗaukan nauyin biyan wanda musiba ta same shi da sauransu Mm. nau'i biyu ne duk kuma sun dace da shari'a su kansu turawa yanzu abinda suke ta yi irin wannan nau'in da kake faɗa ne shi suke kira su mutuals mutual insurance eh zalunci su kan yi to asalinsa wannan hadisin ya daga cikin abin da ake ɗauka asali kaga kowa ya kawo mai kaɗan ya kawo mai yawa ya kawo sai aka raba bayan an yi addu'a aka samu ƙari sai aka raba daidai wa daida kaga wanda aka bashi sama da rabansa kaga an masa kyauta kenan wanda aka bashi ƙasa da rabansa ya yi kyauta ya yi sadaka al'ashariyun ba ya ce ana hum hum minni wa ana minhum eh al'ashariyun haka suke idan suna gida ko suka yi tafiya suka ga abincinsu ya kusan karewa sai su ce to kowa ya kawo abin da yake saura a cikin sto ɗinsa sai a tattara gaba ɗaya sai a raba daidai wa daida in aka raba daidai wa daida sai kowa ya zama to kan cewa ya tafi yana murna aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suke yace al- a- a- a- ya yabe su yace hum minni wa ana minhum eh ba gani to amma mu kuma mu kuma mu abinda ba ma yi kenan yanzu kullun yanzu jubi inda wuta take ta cin kayayyakin mutane an ce inshora haramun ce kwarai inshoran arna ta haramun ce amma akwai inshoran musulunci a yi mana in ma ba za a yi inshoran musulunci ba, mutane ba zai yi su haɗa kansu ba sai mu rinka kawo wani abu muna tarawa in koda ab- a- koda mu kai ne bankin musulunci da yake zai dan rinka samun riba in wata musiba ta faru mu ha- daga cikin wannan a soke ma wani musibar sa a rage masa zafin wa- zafin musibar ko tsakanin su a ce duk wanda ya zo yake da kanti a kasuwar a kasuwar a a- a kasuwar kwari a kasuwar singa ko kasuwar kwari ga abin da zai rinka bayarwa wanda za a rinka ajiyewa dan ai wannan abu taba wannan tunanin ba Mm. alaikum salam na'am ni ya ce mutum ne na bayan wannan masallatai za a zo lokacin mace to na da kowa da kyar kowa mutum zai bada ƙarshen wata misali ɗin biyar biyar ko dubu ɗaya irin wannan alama Mm.
to lokacin da kai da kin nan alƙawarin ko kuma niyyar zai bayar da Mm.
kila an fara da shi da ba kuma abubuwa kaɗan abin da ya zare Mm.
to nan kasance ta gora ne ya zai kasance abin da ke Ai, ta gora.
ya biya wata ranar kuma a ai tabarru'i ne in bai biya ba babu laifi ma alal muhsini na min sabil to na'am a wannan na kawace ta tsarin yi ta tambaya eh a akwai kudin jarabawa yanzu da gwamnati ce da ta biya na neto eh bayan waɗansu iyayen sun yi da sun biya eh, kudin waɗansu an riga an kai eh, an biya waɗansu kuma nasu yana hannu to shi ne akwai makarantar da na ji suna shirye shirye domin idan an je can an ce za a dawo da kudin ba dawo da wahala su dawo to sai suka ce wannan wanda suke hannun nasu za su tayar da iyayen yara su gaya musu cewa a ko dai su yi haƙuri ko wani a rage abu a wani abu a nasa domin waɗanda aka riga aka yi nasu ɗin nan kowa ya samu a wannan bangaren kuma a ajiye nasu ɗin a yi haƙuri sai wancan ya samu a kowa shin idan aka samu yarjejeniya tsakanin waɗancan kenan tun da ma ba kai musu za'a yi sun gaba inda idan aka samu yarjejeniya a kan kashin ba wata
inda abin da musulmi suka almuslimu na ala shurutihim ne suka yarda ma juna shikenan yayi inda ba sharadin bai halatta haram ba ko ya haramta halal to kuma uh, wannan ya nuna abin da sahabbai suke a ciki na tsanani na tsananin rashi kuma ya nuna kan cewar Allah yana bada duniya ga wanda yake so da kuma wanda baya so gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine akramun nasi ala Allah amma bai amma a cikin irin wannan hali ga irin abin da ya musu bai Allah bai wasa a musu ba wanda akwai hikima a cikin wannan daga cikin hikimar shine domin Allah ya nuna alam ya nuna wato mujiza daga cikin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da Sayyidina Umar yace ka tara kai addu'a da ya addu'a abin ya zama to aka samu albarka ko ne ya nuna irin wato basira da ilimi da fahimta ta Sayyidina Umar yanda ya bada shawara kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba kuma Allah ya sa albarka a cikin shawararsa har ta zamanto sanadiyar nuna aya daga cikin ayoyin annabci na annab sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna wato a a wato a yin shahadataini yayin da mutum ya ga aya tunda annab sallallahu alaihi wasallam da yayi da yayi wannan ya ya wannan aka tara aka ga yadda abin ya haɓaka aka samu albarka shi kansa ya ga wannan ayar sai yin shahada da kuma nuna kan cewar idan wato jaddada yin shahada din a lokacin ganin aya matlub ana son a rinka yinsa da kuma abin da ya aka da babin dominsa shine cewar ita wannan a ma'anar tsawon la ilaha illallah ma'anarsa shine mutum ya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah ba tare da shakka ba babu shakka a ciki wato ta zamanto shahada ta gaskiya Allah ku dan tsaya bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am bismillah mu ci gaba abu mu'awiya shine muhammad ibn khazim bil kha ad-darif akbatun nasi fil a'mash yana da cikin wanda suka fi kowa ingancin riwaya daga al-a'mash na'am abu kurayb yace na'am عن الأعمش شيني سليمان ابن مهران دقى أبو صالح تقدم نعم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الأعمش شكا وانا شكا كنا تاسيري أكان ingancin riwaya saboda me duk sahabbai ne dukkan su sahabbai ne saboda haka wannan taraddudi akan sahabi la yadur imma abu sa'id wa imma abu abu huraira amma illa ce ko ba illa ba illa ce sai dai gairu qadiha ba za ta yi qadhi ba amma zai ta yi tasiri akan hifdhur rawi cewa bai yi dabt yadda ya kamata ba za a kirga a cikin abubuwan da bai kiyaye su ba na'am ya ce lamma kana gazwatu tabuk yayin da yakin tabuk ya kasance su yunwa ta samu mutane to kun ga cikin wannan riwayar akwai bayanin lokacin tafiyar da aka ce an yi tafiyar lokacin yakin tabuk ne kuma wannan yayin munasaba da abin da yake cikin lokacin yakin tabuk tunda an yi lokacin tsananin zafi da lokacin gab da za a yi girbi saboda haka lokacin da abinci yake karewa na'am suka ce ya rasulullah ya da za ka yi mana izini wato mu yanka rakunan mu soke rakunan mu mu ci daga naman ko mu dauki wato abin da yake adduhun shine romo wanda zamu rinka wato kitsan mu mai da shi romo wanda zamu rinka cin gurasa tare da shi kunga wanda ya nuna kan cewar a wancan hadisin da aka ce fahamma rasulullahi sallallahu fahamma bi dharhin nawabih yayi niyyar a yanka wato niyyar ya amsa ya amsa abinda suka nema ne kuma da nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi a cikin al'amura sai dai ba a ikrarin sa akan abin da yake kuskure ko dai wahayi ya zo ko kuma tawassul wanda daga cikin sahabbai kamar yadda aka yi anan kuma wanda ya nuna kan cewa sahabbai sukan sukan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wahayi ne ya zamanto ba za su kawo ra'ayinsu ba ko ba wahayi ne su kawo ra'ayinsu ba waɗansu kuma saboda tsananin saninsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da saninsu ga addini abin da yake ba na wahayi ba suna ganewa kamar sayyidina Umar ba tare da ya yi istifsal ba sai kawai ya ce ya rasulullah kada a yi haka na'am sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi abu hurairu ya ce faja'a umar sai umar ya zo ya ce ya rasulallah idan kai haka kallab bahar sai abin hawa ya karanta mutane su rasa abin da za su hawa ita tafiya a kafa don sun so kira kumansu amma ka kirawo su su kawo abin da yake wato saura na guzurinsu sannan kai addu'a ga Allah da kai addu'a ga abincin bilbaraka da wato albarka shine kari ana kauna Allah ya sanya ya sanya a cikin wannan wato ya sanya albarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am haka ne bi naba'in sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo wato annita shi ne kamar sufura ta fata da ake ce masa? kilabo to ban taba ji wannan hausar ba a ba masaki ba salka aitarwa ce fata wadda ake shimfiɗa ta wadda aka jemi wato wato abin nan larabawa sukan ce mata sufra a yanzu ta leda ce su tasu ta yanzu ba ta ce sufra ce wato shimfidar da ake zuba abinci a kai amma shimfidar kun kasan su tasu ta yanzu a yi ɗora abincin ake wannan ku zuba abincin za a yi a kai kilabo ko? na'am fabasatahu sai ya shimfiɗa shi sannan ya kirawo kowa ya kawo sauran guzurinsa sai ka ga mutum ya haɗu yana zuwa da cikin tafin hannunsa na zurra na hatsi wato na dawa wani kuma ya zo bikaffi tamrin da cikin tafin hannu na dabino wani kuma ya zo da wato gutsuran gurasa
min dalika har wani dan abu dan kankani ya hadu akan wannan kilabo abu hurairah yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan abincin da albarka sannan yace kowa to ku dauka ku sa a cikin jakkunan a cikin ya ake cewa jami'in burgani buragin burgamai na'am na'am fa akhadhu fi awiyatihim duk sai suka dauka a cikin wato a cikin jakunkunan su har sai da ya zamanto basu bar wata jaka a cikin wato rundunar mayakan ba fa illa mala'uhu face sun cika ta yace suka ci har suka koshi kuma aka samu saura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne la yalqa Allah bihima abdun babu wani bawa da zai hada Allah da zai hadu da Allah da waɗannan kalmomi ba yana mai shakka ba fayuhjabu anil janna ana shi shiga aljanna kun ga wannan fassara ce a wancan hadisin ga wancan hadisin an ce illa da halal janna amma wannan aka ce fa yuhjabu anil janna a hana shi shi ya zama to an hana shi shiga aljanna ma'ana a lokaci lokaci da zai zo dole zai shiga aljanna eh. wannan yanzu kun ga wannan hadisin abi huraira ne wancan kuma hadisin wane ne wanda muka karanta na farko man laqiya Allah wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala al-janna hadisin Uthman ko wannan na Abu Huraira to wannan shine ake ce ma shahid ko to amma wannan shahidun bil lafz ne ko shahidun bil ma'ana bil ma'ana tunda shahidi ne bil ma'ana kun ga ya zo da ma'anar da bata cikin wancan hadisin lafazin kuma daban ne amma ya kunshi ma'anar da ƙari ma akai na'am wannan yana musnad na abu hurairah eh musnad din abi hurairah ne wannan shi kuma aka ce yayi shakka an abi hurairah ko aw an kamis
oho ahsant eh abin nan wancan riwayar wadda babu shakka taqbi akan riwayar da ake shakka tunda kaga wancan riwayar waye ruwaito daga Abu Salih a wancan a'a daga abu sale talhata ibn al-musarri talhata ibn al-musarri shi ruwaito daga abu sale saboda kaga shi ya ruwaito babu shakka saboda ka riwayar ita za a kaddamar akan riwayar a'amash wanda ya shakka saboda ka sai a sashi a cikin musnad na abi huraira wa in kana hadisin zai iya inganta ta wata hanyar daban daga hadisin abi sa'id al-khudri kuma ma wannan to wannan yana daga cikin isnadin da darukutni ya intiqadi akan muslim وقد انتقد الدار قطني هذا الإسناد على مسلم فقال أخرجه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد واختلف فيه على الأعمش وقيل عن أبي صالح عن جابر وكان الأعمش يشك فيه وأجاب ابن الصلاح عن ذلك بقوله أما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث فإنه شك في عين الصحابي الراوي له وذلك غير قادح لأن الصحابة كلهم عدول وبنحو هذا أجاب النووي وصوبه الشيخ ربيع المدخلي قال لا وجه لاستدراك الدار قطني على مسلم بتردد الأعمش بين راويين من الصحابة أيهما روى الحديث to wa irin intiqadin darukutni kenan ana cewa darukutni yayi suka a hadisan bukhari da muslim irin fa wannan shine irin suka wannan aka dauka sai sai a dauka kamar wato darukutni ya ya ce ya warware ya rusa hadisan ne kun ga aslan hadisin ya tabbata muslim ma ya kawo shi ne a babin al-mutaba'at ba ma shawahid ba ba ma shawahid ba mutaba'a ne tunda aslan shahidin da ya kawo abin da yake na farko wanda ya kawo hadisin talhata bin al-musarrif wanda babu shakka sannan sai ya kawo kuma riwayar a'amash tare da shakka saboda haka kaga a nan wajen ya kawo ne kawai domin ya nuna kan cewar a ya kawo sauran alfaz da ba sa cikin wancan hadisin amma suna cikin wannan kuma wannan illar ba mai tuka ba ce akan matan illa ce gairu qadiha saboda haka babu Uh, babu wajihi da za a yi suka akan imam muslim kan ya kawo wannan hadisin na'am zuwa ga walid ibn muslim kenan ɗayan al-dimashqi din kenan al-umawi ibn jabir shine abdurrahman ibn yazid ibn jabir na'am
قال حدثنا عبادة بن الصالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له daga ubadata bin samit ɗaya daga cikin annuqaba waɗanda suka je suka yi mubaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a aqaba su su goma sha biyu ya ce wanda ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi da kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne da kuma cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma dan baiwarsa kuma kalmar sa ne alqaha ila maryam da ya jefa ta zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga gare shi da kuma cewa aljanna gaskiya ce da kuma cewa wuta gaskiya ce Allah zai shigar da shi aljanna daga kowace daga kofofin aljanna guda takwas da ya so wannan hadisi yana daga cikin manya-manyan hadisai kuma shine yana daga cikin hadisan da ya tara a ƙa'id na musulunci ga baki ɗaya domin ya fitar da abinda duk zai fitar da mutum daga cikin dukkan wani addini ba addinin musulunci ba kowace irin a ƙa'ida ce kowace irin wato aƙida ce domin a ciki ya bayyana matsayin annabi isa wanda yake waɗansu shi yasa ne waɗansu daga cikin malamai sukan ce mustahabbi ne idan kirista zai zo musulunta alakana masa ya ƙara bayan ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah ya kuma cewa wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu na'am
قال وحدثني احمد بن ابراهيم التوكي قال حدثنا مبشر عن اسرائيل عن الاوزاعي عن عبيد بن هارون wannan ah, afwan ku tsaya ah, wato ma'anar kalimatuhu cewa shi kalmar Allah ne ba wai ana nufin cewar wato kalmar Allah wadda take sifar Allah ita ce ta zamanto Isa ba ai an halicce shi da kalmar Allah din ne kawai ba tare da wasdar asbab ba komai ma da kalmar Allah ne ko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to kun fayakun nan Allah kara ta da hakikanin abu amma ta kan zo da asbab kuma ta kan zo biduni asbab kamar halittar annabi Isa ya zo biduni asbab babu wannan sababin na uwa da uba shi yasa Allah ta'ala ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kamar yadda Allah ya ce ma Adam kun Adam ba tare da asbab ba haka yace ma Isa kun Isa ba tare da asbab ba shi yasa ake ce masa kalimatuhu shine kalmar Allah to wannan ma'ana ita ce ta kuya ga Kirista sai suke cewa ai ma'anar wato kalmar ce ta ta ta yi tajassudi ta zamanto Allahum waddam shi wato kalmar wacce take sifar Allah ita ce ta zamanto Allahum waddam sai ta zamanto Isa alaikum salam shi ne a'a ba da'ifi a cikinsu shi ne mai tadlisin dai shi ne mai tadlisin taswiya ta ga a farkon isnadin yake wancan ku a ƙarshen isnadin yake yana tabakar malaman malaman musulmi na'am na'am wa ruhun minhu ai halittarsa bi wato bi nafkhir ruh minhu shine da umarnin Allah da ya ce wa mala'ika jibril ya hura a cikin kirjinta ya hura a cikin kirjinta sai ta ciki da shi ba da mani ba da shigar mani ba ne da kawai nafhur ruh a jikin uwar nan yana cewa wa ruhun minhu nan suna cewa ai rahma don ana ce ma ar-ruh rahma wasan shi ne abinda muka faɗa shi ne ƙala ibn arafa ai laisa min abin wa inna ma nufiha fi ummihi ruh wa ƙala ghayruhu wa ruhun minhu ai makhluqatun min indi wa ala hadha yakunu idafatuha ilayhi idafatu idafatu tashrifin kanaqati Allah wa baiti Allah wa illa fal alamu فالعالم له سبحانه وتعالى ومن عنده والله اعلم يعني العالم كله شي ما ناسني الصحيح dai shine wannan wannan wajihin da na ambata muku kan cewar ruhun minhu ai bi nafsi ruhi bi amri minhu ai min Allah bi amrihi na'am
قال وحدثني احمد بن ابراهيم الوكيل na'am حدثنا بشير بن اسرائيل عن الانصاري عن جميل بن مالك من هذا الاسلام المؤمنين لانه قال قد خلق الله الجنه على مكان من عمل na'am ولم يكن Ah, na'am من اي ابواب الجنه صلاه شرعا to sai ya ruwaito wannan hadisin daga tafarkin mubashir ibn isma'il anil auza'i al-auza'i malamin walid ibn muslim ne an umair ibn hani a wato kun ga kenan mut- umair ibn hani yana da abdurrahman ibn Ja- ibn yazid ibn jabir a hadisi na farko a wannan hadisin kuma yana da al-auza'i abdur al-auza'i al-imam ahli sham wa faqihu hada yana da mazhaba ta fiqh Ah, abdurrahman ibn amrin al-ausa'i to shi shi kuma ya ruwaito hadisin bi mithlihi da kutankucin wannan wannan hadisi na mutanen sham ne saboda ubadatu bin samit kun san ya je ya zauna a syria saboda haka Allah ya sa ilimin sai ya yaɗu a can to shi yasa za ku ga isnadin gabaki ɗaya shamiyuna ne mutanen sham ne ya ce ghayr annahu qal bambancin a cikin alfatsin shine ya ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min amal Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance daga ayyuka abin da ya tabbata daga ayyuka wato idan ya kasance yana da ayyuka waɗanda suke na kaba'ir sai ya zama to fi mashi'atillah ko da an masa azaba hutima lahu bil janna zai zama to ƙarshen al'amarin dai za a shigar da shi aljanna shine ma'ana alama kana min amal wato asasin imanin shine zai shigar da shi aljanna to amma gwargwadon imanin gwargwadon aikin shine zai tabbatar da shi zai shiga ne daga farko ko ku sai daga baya amma walam yadhkur min ayi abwabil jannati thamaniyata sha shi bai ce adkhalahu aljannata min ayi abwabil thamaniyati sha ba to wannan ziyada alama kana min amal wannan ziyada da tazo mai hukuncin ta a wajen malamai kun ga ƙari ne a cikin riwaya to auza'i yana da matsayi wanda yake na hifz da za a iya karban wannan ziyada a gare shi in aka yi muƙaranarsa da abdurrahman ibn yazid ibn jabir ko ko bashi da shi to wannan sai an duba an ga shi kansa umayyar ibn hani ya matsayin sa yake ya matsayin suwaye a cikin almajiransa suka fi ilzimtar sa aka fi kaddamar da hadisan su akan sauran na'am
قال أهل القناغي عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان
نعم عن السنابحي نعم عن رواية بن الصمت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مات نعم آه وانا حديث آه ابن محيريز آه ابن محيريز shine abdullahi ibn muhairis ibn junada al-qurashi al-jumahi التابعي الجليل سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامد وأبو محذورة وأبو سعيد وغيرهم سكن بيت المقدس وقال الأوزائي من كان مقتديا فليقتد بمثل ابن محيريز فإن الله تعالى لم يكن ليضل, ليضل أمة فيها مثل, فيها مثل ابن محيريز وقال رجاء ابن حيوى بعد موت ابن محيريز والله إن كنت إن كنت لا لأعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض شيكو السنابه شيني أبو عبد الله حكا أكسن شي أن يساب أني أكن سنان سلطان سكتش مس شيني عبد الرحمن ابن عسيلة waɗansu suka ce shine abdurrahman ibn usaila amma ya shahara da alkunyarsa shine wato as-sunabuhi ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qubida an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi at-tariq wa huwa fi al-juhfa qabla an yasila bi khams layali aw sitt فسمع أو ست, أو ست فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين wannan lokaci zai yi ishtibahi ga wani da as-sunabuh ba sunabuhi din ba akwai as-sunabih ibn al-a'sar shi wancan sahabi ne wannan kuma sunabuhi tabi'ai guda hudu sun shigo wannan isnadin suna riwaya daga junansu ibn ajlan da muhammad ibn yahya ibn habban da ibn muhairis da as-sunabuhi yace dakhaltu ala alaihi yace na shiga wajen ubadatu bin samit wa huwa fil maut alhali yana cikin halin mutuwa wato mutuwa lokacin ajali fa bakaitu na'am sai yace ne kuka saboda tausayi fa qala mahlan yace ai ka saurara me yasa kake yin me yasa kake kuka la in ustushhitu wallahi idan aka nemi na yi shaida zan yi maka shaida wa ila in shafi'tu in aka nemi na yi ceto la ashfa'anna lak zan yi maka maka ceto in kuma ina da iko in na sami iko la'amfa annaka zan taimake ka sannan ya ce da wallahi na rantse da Allah babu wani hadisi da na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuke da alhai- da alheri yake a gare ku a cikinsa face na face na face na gaya muku shi sai hadisi guda da- daya wannan ya nuna irin wato amanar sahabbai suna kiyaye duk abin da suka ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har za su yi kansu irin wannan shaida Da- da sannu yanzu kuma zan gara- zan gaya muku wannan hadisi وقد أحيط بنفسي الهالي أن كيوي أن كيوي رينا واتو معنا متوا تاكسنتو لا ينكي كونا دقر أيوا ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا wanda ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya haramta masa wuta wato ma'ana ba zai shiga wuta ba tare da wanda za su dawwama a cikinta shine ma'anan Allah ya haramta masa wuta na'am na'am wannan ya kasa na kasar kamar hadisin da yake cewa wanda ya kashe amma yana wuta tana amma islamu sunna sauƙi abin da ya ake a tanzania a fi'atu taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya amma akwai ah, qatilu ammar fi nar
akwai hadisi da na a abin nan a bashir qatil ibn safiya bin nar qatil zubair ba yace eh zubair ne yace wanda wanda a ya kashe shi a yi masa bishara da wuta kuma yana cikin sojojin sayyidina ali aka gaya masa aka kawo sojojin sayyidina ali yace kar ku kawo sojojina kuma masa albishir da wuta gashi yana tare da shi yace daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda na ji a sunanta wannan tashar kasai da pyramid na'am suna bayani akan wani sahabi a abul gadi
Mm.
a tafsir ne suka sa ɗan shiya ne suke bayani suka ce yana cikin wanda suka je bai aka rubuwa kuma shi ne ya kashe amma akan amma specifically ke magana Mm.
sai suke cewa ga shi kuma sahabi ne zai biya wuta to da na ji wannan hadisin shi ne na ce sai abin ya faɗo min na ce ba ne
ban san ban san wannan hadisin nasu wanda dai amma abinda aka ce taqtuluhul fi'atul baghiya wato jama'ar da ta yi wato ta dauki makami ta ta dauki makami ta farma jama'ar musulmi sune za su kashe shi wanda ya nuna kan cewar jama'ar muawiya sune baghiyu suke yakin da suke da sayyidina ali sune akan kuskure amma wanda aka ayyana cewa wanda ya kashe shi قاتل قاتل قاتل ابن الصفية قاتل ابن صفية يا زود الزبير يا زود كم ابن صفية إيه في النار amma na abul gadiya din ban sani ba ina kwamfuta ta domin wani abul gadiya din mu gani za mu ga tarjamarsa na'am mu ci gaba نعم حد- حدثنا حداد ابن خالد ابن آه، آه، إب- ابن خالد الأزدي قال حدثنا حمام حمام ابن يحيى العوذي قال يتي حدثنا قتادة أنس ابن حدثنا أنس ابن مالك kun ganin qatada mudallis ne amma yayi tasrihi bis sama yace haddathana na'am daga mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal a, daga cikin samarin sahabbai wanda yake da fada'il masu yawa na'am na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa babu wani abu tsakani na da shi sai wato karshen sai wato ka a a a wato katakon a icen sirdi sai ka- sai icen sirdi tsakani na da shi sai ya ce sai ya ce ya mu'ad ibn jabal kuntu labbaika rasulullah ya ce na amsawa a gare ka da kuma amsawa a gare ka ya manzon Allah wasa adai ka da kuma arziki gare ka thumma sa'a sannan ya ci gaba da tafiya wani ɗan lokaci thumma qala sannan ya ce ya mu'adh ya ce ya mu'adab na jabal ya kai mu'adab ni jabal kuntu labbaika rasulullah ya ce na amsa maka na sake amsa maka ya rasulallah da kuma arziki thumma sa'a sannan ya sake tafiya thumma qala ya mu'adh jabal sannan ya sake cewa ya mu'adab na jabal kuntu labbaika rasulullah ya sake cewa labbaika rasulallah wa sa'adaik kana tadri ma haqqu ma ta'lamu wato sun ce ma'anar wa sa'adaika ai sa'ada ta'atuka musa'adatan ba'da musa'ada wato a- wato da a gare ka arziki ce bayan arziki shine ma'ana wa sa'adaika yana daga cikin ɗaya daga cikin alfazu na talbiya da sahabbai suke yi wadda ba ita annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam yake ikrarin su labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadaik wal ragba'u ilayka wal amal amma talbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk na'am
kana tadri ma haqqu ma ta'lamu yace ka san menene haƙƙin Allah akan bayi قال قلت الله ورسوله yace sai nace Allah da manzansa su suka fi sani قال فإن حق الله على العباد to haƙƙin Allah akan bayi أن يعبدوه ولا يشركوا به su bauta masa kada su yi tarayya da shi da wani abu ثم صرف معه sannan ya sake tafiya wani lokaci قال يا معظم sannan ya ce ya mu'azab na jabal قلت لبيك رسول na الله ce amsawarka ya rasulallah da amsawarka kuma da arziki ga da'arka قال أن تدري ما حق العباد على الله ya ce ka san me haƙƙin bayi akan Allah إذا فعل ذلك idan suka yi haka قال قلت الله ورسوله na ce Allah da manzansa su suka fi sani قال أن لا يعبدوه kare musu azaba wannan hadisin yana da daga cikin usulul islam wanda ya bayyana wannan aƙida cewa a, amma dangane da haƙƙin bayi akan Allah bayi ba su da wani haƙƙi akan Allah sai dai abinda Allah maɗaukakin sarki a, a, a, wato ya wajabta ma kansa Mm, sai dai abinda Allah ya wajabta ma kansa da kansa amma bayi ba su da ikon su ce za su tutse Allah su ce muna binka kaza wane su to Allah ne ya rubuta ma kansa wannan haƙƙi amma su ko bayi su ne suke da haƙƙi akan Allah Allah yake shine yake da haƙƙi akan su tunda ya halice su Ah, saboda haka yana da haƙƙi akan su to a cikin wannan huga ya nuna mana kan cewar babban haƙƙi shine haƙƙin Allah saboda haka tauhidi shine gaba da komai tunda ya ce haƙƙin Allah shine su bauta masa kada su yi shirka da shi da komai wanda ya nuna kan cewar a shine haƙƙin da yafi komai yafi haƙƙin iyaye yafi haƙƙin ƙasa yafi haƙƙin a, ma- mace yafi haƙƙin miji yafi haƙƙin ƴaƴa yafi haƙƙin komai na'am eh shine ya rubuta ma kansa wato ya wajabta ma kansa shine haƙi ba wani wanda zai wajabta ma Allah sai dai shi ya wajabta ma kansa ya wajabta ma kansa cewa zai ji kan bayi dole ne akan kansa ya ji kan bayi me kai wannan daɗi za ka haɗu da wanda yake in ka je ya ce dole ne ya ji kanka Allah za yanzu a ce akwai shugaba wanda ya ce duk wanda ya shigo nan dole ne sai ya kyautata masa ya za ka ga an yi turub-turub eh ta san irin masu application din nan in suka je in ka kawo application nan a duba in ga tabta shi ka tafi amma kowa a cikin ya kawo sai a ce to je ka can a baka je ka can a baka ya za ka gani in dai ka shigo magana ta kare to haka fa Allah haduwa da Allah take in dai ka haɗu da shi dole ne ya wajabta maka kansa ya ji kanka ya kyautata maka jin kai shine ihsan iradatul ihsan Eh. wato babu eh, irin wannan sanin a a babu waɗanda suka san mahalicinsu irin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu al'ummar da aka bayyana mata Allah da sifofinsa irin al'ummar Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna da tauhidi hakikatan wanda suka biye wanda ya mu'amala na ga mutane wanda suka yi mu'amala da yahudawa akwai wani eh, ofishin jakadancin jakadancin Najeriya da ya zauna a New York kun san new york ita ce garin yahudawa adadin yahudawan da suke new york sun fi yahudawan da suke isra'ila saboda haka garin su ne adadin yahudawa a garin new york a birnin new york ya fi adadin yahudawa a isra'ila gabaki daya in ka tashi mu'amala ba za ka haɗa mutum uku ba baka samu ba yahudi ɗaya ko biyu ba a ce to shine yana gaya mun yace yana mamakin tauhidin yahudawa da ƙiyayyar su ga shirka yake yana mamaki haka ma wanda ga cikin tsofaffin gwamnoni wanda shi ma ya je isra'ila ba su ɗaya ba su yi ba haka yake gamin ya ce ya yi mamakin tauhidin suna da wannan aba waɗanda suka jahilci allah irinsu kuma ba san allah ba a su da ke allah yana kuka don saboda abin da yake samun su saboda bakin cikin abin da yake samun su don tsananin sansa gare su idan wahala ta idan wahala su ta yi wahala sai Allah ya rinka kuka amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su aka fi kowa bayyana ma Allah suka san Allah da sunayensa da sifofinsa na'am na'am mu ci gaba kuma ko a cikin wannan hadisin akwai bayanin tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zai hawa abun hawa hayye goyo akai hayye goyo akai ba kamar yanzu shugabanni ba shugaba ka san abin nan shugaba ba yadda za a yi ya shiga mota kai ma ka shiga mota tare da shi daidai direba sai odila sai odila ko kuma shamaki shi na tsayi ne amma annab sallallahu alaihi wasallam saboda tawalu'unsa ya kawo kan a wani riwayar akan jaki ne ma ya hau kan jaki kuma ya goyo akan jaki kawai yanzu ne ba a ce mutum ya goyo akan keke a kan babur ma da dan sauki za a gani amma a ce mutum ya hau keke kuma ya goyo a kan keke a kariya kuma na'am na'am حدثنا أبو بكر نعم kuma abuwan da Allah kafin mu karasa wa a cikin wannan hadisin menene hikimar maimaitawa da yace ya mu'adh ibn jabal sai ce labbaika wa sa'adai labbaika ya rasulullah wa sa'adai sannan ya yi tafiya sannan ya sake gaya masa muhimmancin abu muhimmancin abu kaga ba zai taɓa mantawa da wannan ba to kun ga wannan ya nuna cewar shi amfani da wato uslubi na hikima wajen koyarwa dabarar koyarwa dabara ta hikima wannan hikima ce da za a yi amfani da ita kuka kamar abubuwan da ake yi na turuqut ta'lim turuqut tadris teaching methods babu komai wannan duk yana daga cikin dabaru na koyarwa don gani ba za a ce a wato sai dole sai wanda nasi ya zo za a yi shi ba na'am mu ci gaba sallam ibn sulaim yana da muhimmanci ku rinka kula da irin waɗannan akwai salam akwai sallam to kuma irin waɗannan tahrifin yana zuwa ne shine fa'idar karatu wajen malami ko kuma kuma ya zuwa ga tafan bab don saboda sai ka karanta abu kun ga dawa inda tafan duk babu wasali salam din nan za ka iya karanta ta salam za ka karanta ta salam za ka karanta ta silm za ka iya karanta ta salam duk haka ake rubuta ta sin lam mim ba wannan alif din ballantana shaddar نعم سلام ابن سليم شيني أبو الأحوص الحنفي دقى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون دقى معاذ بن جبل رضي الله عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار na kasance ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala himar akan jaki yuqalu lahu ufair ana ce masa ufair sunansa kenan wannan ya- yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya ma abubuwan mallakarsa sunaye riga ya sa mata suna takobi ya sa masa suna jaki ya sa masa suna raƙuminsa ya sa masa suna takobinsa ya sa masa suna wa hakaza wanda yana sunna ne yin haka eh sunna ne yin haka to da ke rigunan ba yawa gare su ba yanzu irin yanzu irin da ake da riguna akwai wanda yake aka ce wai inda musamman irin shugabannin siyasa in suka zama to gwamnoni kullun sabuwar riga yake sawa har ya gama shekara hudu din nan kullun sabuwar riga zai sa Eh? to haka yanzu irin wannan ya za ya sa musu suna ya za ya sa ma rigunan suna ya za ya sa musu suna 360 riga 360 eh Eh. na'am
قال وقال للعرب تقول محق ما يعلم ومحق ما يعلم na'am yace ka san menene haƙƙin ba haƙƙin Allah akan bayi da kuma menene haƙƙin bayi akan Allah قال قلت الله yace sai nace Allah da manzonsa su suka fi sani قال إن حق الله على العباد yace haƙƙin Allah akan bayi أن يعبدوا الله ولا su يشركوا bauta ma Allah kada su yi shirka da shi da komai
وحق العباد على الله haƙƙin bayi akan Allah أن لا يعبدوا ولا يشركوا به شيئا kada ya azabtar da wanda baya shirka da shi
قال قلت يا رسول الله أفرأوا الشرك ما sai yace afala uba yace ya rasulullah afala ubashirun nas bana bana yi ma mutane albishir ba قال لا تبشروا kada kai musu albishir fayattakilu sai su dangana sai su sakankance su yi ittikal wato su miƙe Eh? na'am su sha'a'a wato su yi ittikal wato su dogara da wannan falalar cewa ai ba za a yi mana azaba ba saboda haka sai su su sakankance ma'anar ittikal shine sakankancewa su sakankance su dogara da wannan ba akan tsayawa su ba Allah yanda ya kamata ba to kun ga wannan hadisin ya zo da ƙar wannan riwayar ta zo wancan hadisin riwayar basriyin ne riwayar malaman basra wannan hadisin ku riwayar kufiyi na ce malaman kufa ne suka wannan isnadi kufi ne sallam ibn sulaim al-hanafi kufi ne abi ishaq imam ahl daga cikin a'immatul kufa haka zalika amr bin maimun to kun ga yanda hadisi yake zamantowa mashhur kenan kaga mutane hadisi ne dan basra suna da shi yan kufa sun san shi yan misra yan misra wa haka da wani hadisi ne mashhuri to ya zo da ƙari ƙarin shine afala ubashirun nas bana ya mutane albishir ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tubashirhum fayattakilu na'am to kun ga a cikin wannan akwai wato hikima na kan cewar wato hadisai da suke da wato targhib da yawa in aka yawaita wa mutane faɗansu sai su yi ittikal sai su sakankanci shi sa kowace ake so a kwadaitarwa yawan kwadaitarwa da bayanin a abinda mutane za su samu na wa'ad babu tsoratarwa to wannan sai ya sanya su su sakankance su yi mai da hankali akan bin Allah daidai wa daida kamar yadda kuma in aka tsawai in aka yawaita hadisin wa'id ban tsoro ban tsoro sai mutane sai su sai su yanke kauna sai su sai su a su yanke kauna su ce ai sun mutu sun lalace kuma ma ta fanjama fanjam Mm, Allah ya tawaje na'am
قال حدثنا القاسم بن زكريا
na'am قال حدثنا حسين a'a kai Muhammad ibn al-Musanna حدثنا ومحمد بن المثنى وابن بشار نعم
غندر هنا. نعم أبي حصين نعم والأشعث ابن سليم نعم أنه الأسود ابن هلال يحدث عن معاذ بن جبل نعم سنجع الأسود ابن هلال هنا رواية حديثي دقاء معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد يجي يا معاذ كاسم منيني حق الله أكم باي ya ce Allah da manzansa shi ne su ne suka fi sani an yi ubadallahu a bauta an yi ubadallahu dai a bauta ma Allah shi ne na'ibu fa'ila ai wala yushrak wala yushraka bihi shay kuma kada ai tarayyar komai da shi to ka san me haƙƙin su a kansa idan suka yi haka yace Allahu wa rasuluhu a'lam yace kada ya musu azaba نعم حدثنا القاسم ابن زكريا حدثنا حسين نعم عن زائدة حسين عن زائدة ابن قدامة عن أبي حصين daga al'aswad ibn hilal na ji mu'abi yana cewa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira ni sai na amsa masa ya ce ka san menene haƙƙin Allah akan mutane na hawa hadithihim da kutankucin hadisunsu menene lokaci ya kusa eh haka ne lokaci ya kusa lokaci ya kusa a mu tsaya nan tunda mun gama hadisin mu'ad wai sai mu tashi insha Allah hadith na mai bin sa hadisin Abi Huraira alaikum assalam na'am eh eh annas ai su din ne ko ba su ne mukallafo na ba eh da da kai to ibad din fa to su wato kafirai su ba su da shi ba za su ba ba a kira su imani ba a an haka ne tunda dai kawai musulmi ne to kafirai shi kenan ba ruwansu da su imani tunda su ba su da hakkin ai annas kafatan ne an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafa alaikum salam ne na samu misali kamar hadisai da ake samu wannan daga wani dukka na fuska sun gabata amma ma'anar ga ɗaya ce sun daga shi daga shi wannan rawaito daga wurin sahabi ne suka samu hada daban-daban afwan na'am kuma hadisi ya karbi wannan misali kuma da aka yi za ka ga duka ma'anonin su ɗaya ne amma wanda su duka duka sun sha bambam ana samu ne daga daidai wanda ya hadato daga wurin sahabi na hadis ta bambam da ya ya fi samu bambanci saboda yawa yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana ruwaito su bil ma'ana ne shi yasa sai ka samu zaka ga ma'anar da yace amma lafuzan ba lallai su zama ɗaya ba akwai hadisai da suke ake ruwaito su bil lafzi shine kamar addu'o'i sai ga yawanci ba a cika sabawa ba amma wajen sauran hadisai din wannan ka'ida ce al-Imam al-Muallimi al-Yamani ya faɗa ya ce yawan yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana riwayar su ne bil ma'ana domin akan ba malaman hadisi suke akwai wanda ba su yadda ai riwaya bil ma'ana ba kamar irin su Ibn Sirin amma ba su da yawa na'am
za ga wani lokaci ana karawa da yawa to shi ya ake ake samun wannan ƙari wani su kuma ake samun hadisi
na'am wani lokaci ana samun hadisi da dogo da ƙarin wasu abubuwa eh sai ake haka ko kuma yana zuwa a lokaci lokacin da za a a mai eh wannan eh, wannan mumkin kuma wani lokaci saboda ko- wa- waɗansu wani ya fi wani hadda sai ya kiyaye abin da wani bai kiyaye ba ka gani wani sai ya kiyaye abin da wani bai kiyaye shi ba walakun ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam a aqaba lokacin hajjatul wada so da ka cikin waɗanda a, suka musulunta daga baya kuma hakika shine ya kashe ammar kuma akwai wannan hadith din qatilu ammar wa salibuhu fin nar wanda ya kashe ammar kuma wanda ya cire ya kwashi ganimar kayan jikinsa yana wuta to amma ka san duk waɗannan hadisai ana ɗaukan su ne akan cewar in aka ce wani yana wuta in yana da asalin imani ba zai dawama a cikinta ba Eh, ba zai dawama a cikinta ba kuma ai ba wanda ya ce akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai yace ba za su shiga wuta ba ko kadan kamar yadda yace lan yali jannar ahadun mimman baya a tahta shajara duk wanda ya mubaya a tahta shajara ba zai shiga wuta ba to amma su da suka ce abul ghadi yana da cikin da suka mubaya a tahta shajara to sai su kawo zahabi bai kawo ba a zahabi bai aida tarjamarsa a cikin zahabi ma bai masa tarjama ba a cikin siyar alamin nubala ba shi da tarjama a cikin siyar alamin nubala a cikin kawai ya ambace shi ne a cikin harful gain abul gadiya to ina zuwa bari mu gani na'am
waɗanda aka karanta rai cewa haddar goma kan sakin kan wannan kalmar na ga gami da yawon mafasa ya tsara muni haddathtukumuhu makonin kuma haddar kuma kuma na tsara jamun ka ce haddathtukum iyahu kenan na
a'a ai zaka iya wa fi ikhtiyarin la yaji'u al-munfasil idza ta'atta an yaji'a al-muttasil za iya yin za iya kawo damirul muttasil anan kace haddathtukumuhu to ba zai kai kace haddathtukum iyahu ba bayan za ka iya cewa haddathtukumuhu idan ya kasance mutu da ne ba haddathtukahu shi kuma zai iya da shi dama iya wani ya zama gami da mafasa da ya zama duk muttasil ne ai haddathtukahu
ya zama mutu eh muttasil duk jama'ir muttasila ne a babu munfasil munfasil shine kace haddathtuka iyyahu ka fitar da damirin na karshe ha din mai kun kamar ita muttasila ka zamanto ta zamanto munfasila kace iyyahu haddathtuka iyyahu Mm. a gani ka'ida a cikin larabci idan dai zaka iya faɗan jumla da damir muttasil to kada ka kawo munfasil wa fi ikhtiyarin la yaji'ul muttasil la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji al muttasil haka haka i- ibn malik yace Na'am. shikenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk